idan ba manta ba a jiya muna cikin surar an'am mun kwana aya na 63 za mu tashi da hudu insha Allah akar makalla bismillah sanati goma goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدارك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب لا العالمين لا محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من موتكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيك بعضكم بعد بعض وانظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذبوا به قومك وهو الحق ولست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا ويزيك بعضكم بعض بعض نعم انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ayan da ya wuce baya Allah yana tambayar su wane ne yake tsirar da su in sun shiga cikin duhun dare a sarari in ba Allah ba wa yake tsirar da su in sun shiga tsakiyar teku wanda ba Allah ba wane ne in sun ga tsanani sukan kira shi fi kankan da kai su manta da gumaka a asirce da bayyane har suna cewa in ka tsirar da mu za mu zama cikin masu godiyan Allah Allah ya bada amsa ya ce in ba su baka amsa ba Allah ne shi ke tsirar da su daga dukan bakin a nan sai ce kul huwal qadir Allah shi ne mai iko ala an yab'atha alaikum azaban ya aiko azaba akan ku min fawqikum ko ta saman ku min samai daga sama kan hijarati kamar yadda an taɓa samun wasu al'umma an saukar masa da duwatsu a sahabar fili ko kuma Allah ya ga dama min sama'i kan jihati wasu haji ya kawo ƙara ƙara aka yi masa ku biye da duwatsu a wamin tashi arjirikun ko ya kawo muku azaba karkashin kasan kan hasbi kamar yadda aka kisban da waɗansu mutane ƙaruna da shi da dukiyansa dab da ya kafirce Musa Allah ce ƙasa ta haɗe shi Allah ce ina da iko in kawo muku irin wannan aw min tatnam aw min tati azjilikum aw ya aw ya fisakum shiyan ko ko gauraya ku firakan jama'a mukhtalifatul ahwa'i ma sabanin soyayya soyayya zuciya wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'alin ya dan ana masashin ku tsananin sashi wannan ya ta fada da wannan bil gida da yayi qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma nazala hada yayin da wannan aya ta sauka sai ce hada ahwan wa aisa ولما نزل ما قبله سيأتي أعوذ بوجهك رواه البخاري وروى مسلم حديث سألت ربي أن لا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها wato Allah ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam yana bashi labari yana iya saukar da azaba ta sama annabi ya ce a'udhu bi wajhika Allah ka tsare mu kar ka kama da wannan ko an saukar ta kasa sai ce Allah ka tsare mu kar ka aukar da wannan aw yalbisukum aw yalbisukum shi'a ko gaure ya ku duk zuciyoyin ku ya saba ce Allah ka kiyaye mu da wannan sai ya ce wa yuzika ba'dakum ba'dhu ali dan dan dana muku tsananin sashi ku ta bada da juna annabi ya ce Allah ka tsare mu sha wannan ba zan tsare mu banda wannan wannan ba zan tsare ka wannan sauran ne na yadda ba zan yi muku ruwan zuwa kuma saboda albarkan ka kai annabi rahama ne ba zan kawo tsawa ta kashe zuwa don annabi rahama ne kai ba zan gauraya su kamar dabbobi ba kai annabi rahama ne amma wannan ya yaki wannan ya kashe shi na bi sai ya zama ce to shikenan Allah na gode hala a hawan wanda ya fi sauki to shine arifai suka ce shine sultanul uluhiyya wato duk girman ka wajen Allah wata ne ya samu kujerar naki ka roƙa ka roƙa ka roƙa an ce wani ai da an je wurin shi aka samu ijaba sai a je wurin yaki ya roƙa yaki ya roƙa yaki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya roƙi Allah ya ce wannan fa ba zan yi ba sai na nan da nan me ya faru bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya faru da kashe sayyidina Usman sayyidina Usman wanda annabi ya ce inna ba duniya sai na bakar ya duniya umar ya duniya usman ya hau za a karya kofar fitina daga rai ila yau da kyamaci sai na umaru yana kan halifar manzon Allah kullum abin da yake cewa don Allah wane ne ya san maganar fitinar nan da manzon Allah yake cewa sai a ce ya amiyar mumini da ai ba lokacin kamar ne ce Allah karba gwada mini ita Allah karba gwada mini ita sai na Usman ya sai aka samu yara marasa kunya wanda aka haife mu ma zamanin sahabbai har yana gurba a zuwa ce ba haka ake ba ba haka ake ba har wata rana a kama sanda a karya sai na ali yana ce ana ba haka ake ba ba a mulki da sauki sauki shi ko mai tausayi ne shi mai kunya ne in ya da yan uwansa sauran jama'a su ce ya cika sai yan uwansa karshe dai dama manzalar sallallahu ya gaya masa kai kashe kaza a za ka same ni aka kashe shi kuma yana karatun qur'ani wai waɗannan mu musulmai ne jinin sa yanzu ba akan fasa ya kafi ka humullahu Allah ya izan maka sai da Ali ya yi yana gida ɗan tawaye sun zo sun kewa gidan Usman da za su halaka shi ya ce sai na hassan da husaini su je su tsare kofar gidan kan su bari wani ya shiga aka haura ta bayan gida aka kashe sai na usman su suna nan waje sai da suka ji ayin kisa yan uwan sai na usman suka ce ai ba wani bane aliyu ne ya tura a kashe shi nan ne ba fitanar ta faru duk wani bai da wani kuke yi cewa ana zagin safai ana ne da sauransu duk wannan ne musulman ne Allah ce ni ne wannan ne yanzu ka ba nan ba su bayanin to za ka taba zama lafiya wani wannan ya fi karfin wannan ya buge wannan yau ana yi ka in ka ji duniyar ta yi shiru ba tana cikin shege ne ba a duniya annabi ya ce arba'atul la amana laha abu hudu ba amana addaharu safa zamanin da ya zauna ya shiru ba ma duka dan hayaniya ya zo wal hakim farwa munkar kusa da mulki wal mal'an qalat ishratiha matan da kuka zanna kuka shekaru da yawa kar ka bata amana haka nan dai ne na mata guda hudu ne dai in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa kaga kaga mutane suna wani la ilaha illa wa kun yau la ilaha illa wa yaki wai shi ba musulmi bane wannan ya dauka kami tun daga zamanin sahabbai aka fara sai na Ibrahim ma alaihi salam yana daga cikin annabawa guda uku da suka fi kowanne martaba a cikin annabawa daga annabi muhammadu sai ibrahim sai annabi isa annabi ibrahim lokacin da za a halaka da mutanen lulu mala'iku suka zo wajen shi za su shi suka ce mu ba za mu je mu halakar da mutanen lulu suka ce a inna biya lulu suka ce kai ya ibrahim wa arilan haza ka kawo da kai wannan maganar addu'an ka ba za yi karɓa kan ja amur rabbika al'amarin ka ya zo ba zai wo Allah ce wannan addu'ar shi ma nayi annabi Musa alaihi salam a zamanin jahiliya a an yaki bani Isra'il bani Isra'ila na wanda suke yakin su waɗansu zama ne daga larabawa a cikinsu akwai kakan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ya zo zai musu addu'a Allah ya ce kun a cikin su akwai kakan annabi karkai musu mummuna to kaga kenan ana gaya maka komin darajar ka komin girman ka wajen Allah akwai ran da yake hau kujerar nafi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yakan yi masa ne kamin ya ce yayi yakan yi masa ne wajen gafara ba ya ce ne gafira laka Allah ma ta ga dawin min suwa wajen Allah ya isa min ba cewa ya hasbuka Allah wa man yata baka mu'minin ba ko wajen wajen inda Allah yake cewa kar ka yi bakin ciki kar ka kar annabawa suna cewa Allah kar ka kunyata mu kar ka kunyata mu shi ko annabi Allah yana cewa yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu Allah ba zai kunyata ka ba to yau gashi nan Allah ka yace na ba zan yi ba ba zan yi ba sadaka Allah ya tsere da mu daga shan na'am wa fi hadisin lamma da zan qala yace amma innaha ka'inatan wannan cewa yuzika ba'dukum ba'sa ba'alin wannan kasantacciya ne lam ya tawiluha tawilin da bai zo ba wanzur ka duba kai mana sarrifu na ayatin da muke bayyana ayoyi ad-dalalati ala qudratina masu nuni bisa kudramu la'allahum qawsu yafqahuna safahin ta ya'lamuna anna ma hum alayhim batil musan abin da suke kai banna ne wa kazzaba bihi qawmuk mutanen ka sun kare ta alqur'ani wa huwa alhaq wa alqur'ani ko gaskiya ne kullahum kace musu lasu alaykum bi wakilin ni ba wakkala ne akan ku ba فأجازيكم بل لئن مقصا كما هو إنما من إنما أنا منذر لي إيا كان مي غرغدين وأمركم إلى الله الأمركم إلى أهل الله وهذا ونم قبل الأمر يكون كبار أول النبي بالكتاب لياكين لكل نبي مستقر هو لنبائي ينادى لوكشي تبتشي وقت يقوم فيه والذي يعقل شيء ويستقر ومنه إلى ذلك كنسى عذابكم يمر عذابا وسوف تعلمون سنذا فسني تهاجيت ذو صورة ولهم بجسد
وإذا رأيت الذين يقومون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يكونوا في حديث غيره وإما ينسينك شيطان فلا تقعد بعد بعد ذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون وإذا رأيت الذين يقولون بآياتنا إذا كاك وأن نسكي كوكا وأسكن آيوهم القرآن بالاستهزاء سنة إذن فعلل أنهم ككو لكي قبل سولا تجالسهم كركتونا نسكي dan zamanin farko da aka aiko manzon Allah muminai da kafirai sukan zauna wajen Ka'aba kafirai suna bautan gumakan su ko suna bautan Allah su to lokacin na sai su dinga maganganu munana da izgili akan ayoyin da aka saukar ma annabi na alqur'ani to shine Allah yake hannun su in kuna tare da waɗannan mutane kuka ga sun shiga izgili to ku kawo da kai gaban su wala tijani sun karku zauna su hatta ya kudu bi hadisin gidin laifi sai sun shiga wani taki wanda ba alqur'ani ba wa imma bi rigamun in asharqiyatu fi ma azza'idatu وإما ينسينك الشيطان إذا شيطان يا من جدك بسكون النون ينسينك والتخفيف وفتح ينسيك كينا فقعدت معه إن كامنت sun kuza cikin ayoyin Qur'ani suna izgili ka zauna amma da mantuwa fala ta kaurkar ka sake zama ba'da zikira bayan ka tuna ma alqaumi tare da mutane azzalimi na azzalimai fi wal zahiri mawri an al-mari da kuma a cikin karka zauna tare da su sai aka fito da sunan su azzalimai ne wa qala muslimun muslimai suka ce to wannan aya ta yi mana kunci in kunna kullama qalu idan mun tashi muka bar su lokacin da suka kusa suna zagin alqur'ani ko suna izgili lam nastadi an najlisa fil majlis bai yiwuwa mu zauna a cikin masallaci don kuma ba su da wani daɗi sai istihza'i da alqur'ani don haka mu kuma da sun fara in mun fita kaga ba mu da rabo a masallaci wa anna duba ba dama mu yi dawani kuma wannan anzala sai aya ta sauka wa ma ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay ba wani abu akan wanda suke tsoron Allah min hisabihim min hisabin masu kutsawa din nan idza jalisuhum idan sun zauna da su ma'ana an masu sauki kenan su zauna da su amma in sun zauna kar su shiru walakin alaihim zikra sai su yi masu wa'azi tazkiratan lahum wa mau'izatan wato tunatarwa da yin wa'azi da allahum ko su ya tafuna suna tsoron Allah alƙawar ko tsami a cikin
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتلى نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يخفلها أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
نعم وذل الذين اتخذوا دينهم كبر وذل سكر الدين الذي كلفوه ولا كلف نائبا ورقي ولهوا اللواسع باستهزائهم لين إذ به وغرتهم الحياة الدنيا رايوا الدنيا ليترونين فلا تتعرى الكرك بجلو لهم قريس وهذا وأن قول الأمر للقتال gabanin horo mai bayani kaga yana daga cikin rikon addini da wasa kamar hawari yawa ga inda mutane suke ka fita daga cikin wannan kuma da danganta kai cikin salihai kai ba salihi ba ka dinga cewa kai salihi ne da sauran irin waɗannan dai ga addini ga wasa Allah ya ce ka rabu da su ya rasulullah wa zakir ilmihi kai wazi da alqur'ani ka wa'azi mutane لئلا تبصل نفس بما كسبت دون كدا ميك وتري زوا ga halaka bima kasaban da abin da ta aikata laisa laha min dunillahi wani ba wani mataimaki gare ta wani Allah ai gairi ji wani sa wala shafiyun ko mai ceto yan an yamna wa an hala azaba wanda zai amur da azaba wa in ta'adil kullu adil idan da zaka yi fansa ko wani irin fansa da za a je kiyama ka je za ka fanci kanka ko ko lokacin da za a zare ran nan amika daga halaka da mutum zai ce duk a ce ga mutuwa ta zo duk dukiyar da kake da shi ka baya a bar maka rayuwa wani zai bada Allah ya ce to duk banzan da zaka yi layin banzan ba a karɓa mutuwan da ya ta zo sai ka na matu nan ula'ikan ladina ulsu bima kasabu wa dan jana ka zuri aka mika zuwa alaka da abin da suka yi kasabi lahum sharabun abin sha ruwan sha ya tabbata gare su amma ruwan shan nan min hamimin mai matsan zafi ma in ba baligin nihayatul harara wanda yake matsan zafi sannan walahum azabun alim azaba mai radadi ya tabbata gare su bima kanu sakayyan abin da so kasance yakfuru da suna kafircewa min kurin da kafirci
قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا كالذي دعوت الشياطين في الأرض خيران له أفعال يدعونه إلى هداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا بمثل ما تركت العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تشرون ولا ندعو فقيا مصر يا رسول الله يزما موتا من دون الله ونبع الله به abin nan ma la yanfa'una abin da zai ba zai amfane mu bi ibadati da da modarsa ba wanki da kansu saka da kanka me amfani ka wani ma zuwa ake masa kabaki zai ci ne ba zai amfani mu ba wala yanfa'una ba zai cuce mu ba bi tarkiya da bari na humul asnam kul asnam wa nuraddu amaida mu ala aqabina nabbi mushrikin hukuma mushrikai kamar yadda muke بعد هدينا الله بايان الله يا شريت دمو إلى الإسلام زوا مسلمشي كالذي استعوته الشيطان كما يمد الشيطان يبد الشيء لألا يتين غزا حيران هنا بيديم ومتحيرا لا يدري أين يذهب بيسني وإلى ذي حال من الخير لو أصحاب yana da abokai lokacin ya dukuna ko suna kiransa ilal guda zuwa shirya liya zo don su shiryar da shi da dariki zuwa hanya ya ƙununa na suna ce masa ikiti na falaji mu zo mana nan ga shirya na yi jamsa falaji ba bai halaka halaka wani subhanu cewa yanzu ma koma mu bauta mu wani allah nan lil inkari ma'ana ai bai kamata mu bi wani allah ba bayan allah ya shiryar da mu ya ma mu musulunci wa jumlatu tashrihi halin alladhina nuwadu kun ka ce musu inna Allah shiriya na Allah allazi huwa al-islam wanda shine musulunci huwar guda shine shirya wa ma adahu abin da duk yawan yace shi dalalun bata ne idan mutum yana faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba shine musulunci ba yana zakka yana hajji yana azumi yana hadawa da istighfari yana salatin annabi yana zikiri sai wani ya ce maka wai mutane to kawo mashi ba to in dai waɗannan mutane menene shirya in dai waɗannan mutane istibari mutane salati mutane la ilaha illallah mutane menene shirya da kawai Allah ya ce ku wallahi wa guda wa ma adahu abun da duk ba wannan ba zalalun mutane وأمرنا أن نوريه لنسلم منك ويا لرب العالمين وأبين ذلك وأنا أقيم الصلاة أنكم قريم مزيد صلى وتقوه يا الله تعالى وهو الذي إليه تشرون الله نبشين وأن أكي تعالى قروا قريش يوم القيامة إكران القيامة للحساب لهم أي مقوى حسابي shi sa da bai ce ku fara makan ku hisabi kani ai ba ku hisabi hasibu an fi sabon kabla an ku hasabu ma'ana kullum in yamma ya yi ka zauna kai tunani aikin kirki ne nawa na yau ka yau na shiri ba na samu kaza na samu kaza ce alhamdulillah alhamdulillah Allah kai mana muwa baka aikin sharri nawa na yi na aikin sharri kaza na aikin sharri a wuzu bai asibirullah asibirullah Allah ka tsare kullum kai makan ka hisabi kamin a zo ranar za a yi maka hisabi والذي خلق السماوات وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم الفخر في السماوات في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين
نعم وهو الذي خلق السماوات ألا نشين فيحل الجسمين والأرض لكسا بالحج عين حكم واذكر فتنا إذ يوم يقول لشيء رانا لألا ذيك ما كن فيقول هو يوم القيامة شين رانا القيامة يقول للخلق قوموا أود ذيك ما هلتا لذلك متتون دك فرقا هلتا أزوا كرشي قوموا وتاشي bayan kuma dole su tashi gaba daya kawai ku fadin Allah alhaqu gaskiya ne as-sidqul waqi'u la mahala da tashin nan zai auku ba makawa sai an tashi wala mulku mulki na gare shi dan nan yawma yunfahu bi suri ranar da ake hura kaho alqarnu kaho an-nafatu thaniya hurawa na biyu daga Israfila la malika min gidigeri la malika min gidigeri ba wani mulki ga wani Allah limanin mulkul yau bayan an wura kan kowa da kowa duk halitta sun mutu duk wani mai rai babu shi shi ma mai wura kawon a ce kai babu kowa ya mutu Allah ya ce limanin mulkul yau limanin mulkul yau ba mai amsa shi zai amsa maka sai ce lillahi wahidul qahhar Allah ya ce نعم عالم الغيب شين مثل الغيب وشهادة أبدا يقول نزلني ما غاب وما شهد وهو الحكيم شين من في خلقه خبير مثل ببعض الأشياء كظاهرها وتو أن تنبهي من ظل صلى الله عليه وسلم me ma'anar suru ina ya ce wani kaho ne Allah ya halicce shi tun kamin ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu biyu yana da kafa kafan nan yana da dukkan durrai durran duniya gaba daya yana da kafan shi da zai shiga idan Allah ya yi ya karar da wannan halitta zai gori mala'ikan nan da hurawa a wannan sai hura duk wanda yake sama da wanda yake cikin ƙasa gaba daya za su razana hurawa da biyu duk wanda yake cikin ƙasa da sama duk za su mutu sai Allah ya ce illa ma sha Allah nan ne malamai za su ce to wai illa ma sha Allah su wane ne waɗannan an ce a a banda ƴan matan guru ai su suna aljanna a wani kawai waɗansu an ce a a banda mala'ikul muqarrabina haka dai kowa da kowa zai mutu sannan Allah ya sa ai hurawa na biyu sai su tashi wannan Allah ce ta hanyar abu hurairu ce tsakanin hurawa na farko da na biyu arba'una arba'in to arba'in din ne ba abu huraira ne roto wannan hadisi me ma'anar arba'in sai aka ce arba'una sanatan sai ce la a bai kunaki aka ce arba'una ne mai ce a arba'una za ka ce a ni dai ban ji wajen annabi ba annabi ne ya ce tsakanin hurawa na farko da na biyu arba'una shekara arba'in ne kwana arba'in ne wata arba'in ne uku to idan an hura wannan duk kowa ya mutu to in aka hura na biyun ne aka tashi ana tashi sai ka ji sace mun ba a sana mai barkati na mun ba a sana mai barkati na alaji kamar ana bacci ne wa tashe mu sai Allah ya aha hadha ma wa adam rahman wa sadaka al-mursalun abin da kuke musulmi to abinda Allah zai ce kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa idan an hura da biyun nan ni ne farkon wanda kasa za ta ke shi masa ƙasa na ke cewa zan tashi in zauna idan na zauna sai ce abubakar taso in magana da abubakar sai amma zai tashi to Allah subhanahu wata'ala zai aiko mini da jibrilu da hadiman aljanna da buraka da masu hidima ce ku kawo masoyina yau ne ranar kiyama mala'ikun nan saboda razana duk za su rufe su ce mun jibrilu kai ka san hanyar madina ina ne hanyar madina kai kake zuwa kullum sai jibril ya kama hanya sai zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai su ma annabi ta sakallani su ba shi tufafi irin na aljanna su hau da shi dabban sa sai tafiya da shi wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai kowa kowa ya tashi kowa ya tashi daga nan zai fara ganin alama sharri ko alkhair in ka gano cikin kabarinka ka ga wani abu mai hanzi a gabanka yana cewa hau bawan Allah mu sai wajen taron kiyama ka san aikin ka na kirki in ka ga bakin kirin mai doyi kana ce mai san ka mai ce ni na san ka kwanta a hau a duniya ka hau ne ba za ka zo wani wannan ka ma dace ya mace wai kana ibrahim yayin da annabi ibrahim ya ce da abini ga babansa azara azaran nan kuwa lakabu ko lakabin sa ne an ce ismuhu taraku atattakhizu asnaman aliha haba baba yanzu ka riki kuma wasu ne allolin ku da abubuwa istibhamu tawbihi istibhami ne na zargi yanzu Allah wanda ya halice ka baka san ba sai mulkin da ka sassaka inni araka ni ina ganin ka wa muka da mutanenka bi jihadiya da rikon wannan da abu kuka yi fi dalalin kuna cikin mata an haƙi gaba da gaskiya mubinin bayyananne
وكذلك نري إبراهيم فيقول السماوات والأرض وليكون من الممكنين فلما جن عليه عليه الليل رأيته فمن قال هذا ربي فلما أفلا قال لا أحب الآخرين فلما رأى القمر فمن قال هذا ربي فلما أفلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين وكذلك هكذا كما أريناه كما يندع مكودا من إبراهيم إذ قال به وقومه فتم بابا صدى متعنسا نري إبراهيم ملكوت السماوات مكودا من إبراهيم ملك السماء والعلي لكسا ليستدل به لينوني على هدانية نفسا كالإجوام وليكون لن يكسن من المؤمنين شكي مؤمنين بها وجملة وكذلك وما بعدها سوى وكذلك ان ابن ذكر باين تحقيق شران الجملة ممتلئة لي وأضيف على قال وتشيع النبي إبراهيم آية ليش أزمن نمرود لن كان آنا shi na maruru ɗan kan'ana yana kiran mutane a zo a bauta masa da daɗe haka yana da bokaye da masa na wata mai ranka da na bokaye suka zo suka ce ranka da da akwai matsala me ya faru to mu dai mun gani a bincikenmu dai za a yi wani da a wannan shekara a wannan garin nan nan zai zo da wani addini ba irin da wannan mutanen kasan ba kuma shi ne zai zama sanadin halakanka da gushewar mulkinka a wannan shekara ya ce ye haka za a yi ce to ba za a yi ba mun gani ba ya ce daga banan nan da aka yi ba a yanka kawai nan da aka yi ba a yanka kuma kowa ya rabu da matarsa kada kusance ta mu ga yadda za a haifa wai Allah zai abu arni yana cewa ba zai ba to idan mata tana cikin halin zargi na na na zargi su dama ba su kusantar mata a lokacin haila idan mata suna haila zai ce to ku je wajen matan ku idan ba su haila sai ce kowa ya rabu da matarsa abu ne ya tsananta sai ce kai kowa ma ya bakari mata su ware maza su ware sai shekarar ya wuce ya kwashe mutane ya fita da su waje mata suna nan a zaune maza suna nan a zaune sai shekarar ya wuce ya kai da za a yi to shi azaran nan wazirin sa ne yaddajen sa ne da Allah ya kawo ranar da ya ci jefu sai wani al'amari ya faru wanda dole sai an je a ɗauko wani abu a gida sai azar gobe ka san yadda nake da kai ka san yadda je na ne kai to abin da nake so da kai ka je gida ka ɗauko mun kaza amma kar ka yadda ka shiga wajen iyalinka kun ka shiga na amince da kai sai ce ai ma ina ina da kishin addini da ba zai shiga ba da yake ya dauko abu yana daukowa sai kama hanya kawai sai wani kaddara sai shiga wajen matarsa ya ga mata ta ci ado tana kamshi haba mala da sai yana abin ya hukwa nan take dai ciki kenan aka dawo lokaci ya wuce yace kowa ya dawo wajen matarsa shi an yi shekara ai ba a haifi da ba a samu shi ba ko ana nan kawai ita uwar annabi ibrahim sai ta fara jin motsin ciki ta ce to bala'i da ne ya zo to amma Allah da iko sai ya boye cikin cikin ya girma cikin da ya zama irin cikin na kowa ciki ya kai lokacin haihuwa bai turo ba a gani ba shi kai shi mijin bai san da cikin ba da ta nufi da haife shi da jin motsin haihuwa sai ta can ta samu wani korama mai surkakiya sai ta je Allah ta yi haifar da annabi Ibrahim sai ta ajiye shi a wurin ta ce to Allah ga kayan ka ta kamo hanya kamin ta zo gida ta yi wanka ta tsabtace jikin ta ba za a taɓa sanin cewa ta haihu ba amma kwana biyu sai ta je ta ga ajiyarta tana zuwa sai ga annabi Ibrahim a yatsansa ɗaya na wurin a yatsan sanar ruwa sai ta kaga zuma a ginin yana nan ne yana nan ne zai ne zauna shi wata goma sha biyar amma wata goma sha biyar ɗin nan ya zama mai girma nan da na yake girma nan da mahaifiyar ta zo sai ce mama ina so in tambaye ki me tambaya ɗana wai shin wane ne ubangiji na sai ta ce mashi ni to kewayen ubangijin ki sai ta ce ubanka shi ubanka waye uban shi waye ubangiji ne shi na baru ya ce mama ai haka kuwa ta ce to kila ba abin ya tabbata wannan ba shi a koma ta ne ta samu babansa kai dan nan ba suna jiran gidan mu ne kaji kaji kaji abin da ya faru zo mu ne shi haka ake zo mu ina zuwa zai ce yawa baba ka zo mara ba shin baba waye ubangijin mama na sun ce ni kai waye ubangijinka ya ce na maruru shi na maruru waye ubangijin shi ce kaga yaro dai zai koda mishi mai Ibrahim shi ne za a faɗi abin da ya gani ranta shi sa Allah ya ce wa kula da dubi Ibrahim malakutar samawa ya ji waɗannan ko to ya ga baban shi ba gungoyi ba ne mahaifiyarsa ba babin goyi ba ne na marutun ba da ake ce Allah duka a zai to yanzu bari ya koma ya nuna musu hujja yanzu ya shiga wani hujjan kuma walamma jana alin hilailu yayin da dare ya nuhu ra'a kaukaban ya ga tauraron kila an ce fiye tsaron ita ce zaraɗin da ne haske kala ne kawai ya ce wa mutane su au ita Allah na ne ko kano da jamina ma abota tauraro a hazara fi wannan shi ne ubangiji na ko fi da an kukan na ga karshen amma wannan abu mai hatsi ya tashi a sama ai ya kamata ya zama ubangiji ba ko ba mu daula falamma fala ana na sai ga kun ba tauraro ya fako ya ce a la uhibbu alladhi ni ne ba son Allah ne jirgita ai Allah ya kamata ya zama da'ima akwai shi an attakhidhu arbaban li anna rabba la yajuzu alayhi taghayyur ba na san duk abin da zai koyi ya bayyana ni ubangiji bai kamata a ce ya jirgita ba wal intiqal li'annahu ma min sha'ani hawadis cewa abu ya zauna wannan hali ya tashi wannan hali ai sha'anin hadisai ne ko duk wanda ka gani shekara goma in ka zaki ganin shi yanzu ya canza in aiki shirin ya canza in ya kai tamanin kuma shi kenan ya zama tsumma to haka nan hadisi shi yake yin wannan shi Allah ba ta gayyari tare da shi abin da Ibrahim yake cewa ne wala ma rar kamar ba da gani yayin da ga wata ya gudu yace ha law hada rabbi wancan kan tauraro na tabbatar da ba ubangiji bane tun da ya fita amma yanzu ga wani mai girma ya zo wancan haka hada rabbi wannan ubangiji na ne falamma afala da ya koya kala yake kai ya alloli haka na ce wancan shi ne ya goya wannan kuma ya goya kai da illan bi hadini ya rabbi wallahi idan ubangiji na bai tabbatar da ni an huda kan shirya ba la akunan na min al-qawmi zalimin nan zama cikin mutane ba da ci ba ta ba ta ta'alilin da qawmihi wa to cewa la akunan na min al-qawmi zalina yana nuna musu su bata suke ba suna bautan hadini ya nan domin su ala lalalin bisa bata wannan da ya nuna masu falam ya zihi zalika wannan da ya amfana ba falam ma ra shamsa falam ma ra shamsa ba da wannan kana hada rabbi hada akbar falam ma falam kana ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun inni waj'altu wajhiya lillati fatara samawati wal ardi hanifa وما كان من المشركين
نعم فلما رأى الشمس يا إني قرانا فاضي قدان إذا كما تقولوا قال سيدي هذا ذكره لتذكر هذه دومين شمس إلى من مؤنثة أما سيدي هذا ربي إن الشمس بعد كذا قال هذا ربي هذا أكبر وأن يا ولا كان اللولين الذين يسكوني وأن يا كولا ويا وجه يذكر الله وبنجي لا لكن لأن شيء a watanni goma sha biyar ɗin nan da ya bai taɓa ganin rana bai na ganin gugu yana cikin kogo ne to da na da iyayensu suka je aka yi wannan kaliya sai suka ce mu fito da shi to ana fito da shi da dare ne sai ga tauraro sai ce ni ga ubangiji na ga ubangiji shi ne taba ganin rana ba a lokacin ana nan tauraro ya ake ce kai ban son mai jirgita ya ga wata ce hazaran ne ya kuwa ce kai ni wannan wannan abun ai bata ne din ne na riki da ya ga rana kenan da safe ce hazaran ana nan ana nan ranar kuma فلما أقلت يائنا تقويا وقويت عليهم الوجد كجا يكرف ما كان ولم يرجعوا مسكوم فقال يا قوم يا متانينا إني بريء مما تشركون ni na kuɓata daga abin da kuke tare Allah da wani minar asna na kuma ga wani ajirani da jikuna almoda sati wanda ke fararru almoda mai bukata ila mujisun zuwa mai farawa faƙaru da mu suka ce masa to tun da ka ce mu ba allolin ka bane da marudu ba allan ka bane wata da rana da wannan ba ba allon ka bane masu abu kai ne kake bauta mawa kala sai ibrahim ya ce masa inni wajjahtu wajhi ni na fuskantar da ibada ta kasantu bi ibadati lillazi fatara as-samawati wal ardh ga ubangiji da ya halitta sammai da kasai ay allah حنيفا مائلا يكركتا الى الدين القيم دعاء الدين بدلش وما انا من المشركين مني من ذم cikin mushrikai bihi da shi ba
وهاجه قوم قال تهاجرني في الله وقد هديت ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسعى في كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون نعم na wahaja hukumu mutanen suka yi jayayya da shi jadalu fi dinihi a cikin addinin sa wa haddathu suka koratar da shi bil asnani yanzu kuma kan namu ne zaka yi kai gunki ba an tusibu bi sai wani abu zai same ka inda raka in ya barka qala sai ibrahim ya ce atubaduni yanzu kwa ya ayya da ni san judi ni wa tafiya da hasbi idan nune wani nunu rafi inda nuhati a wajen masu nawo nunin rafa ne wa nunul waqayati nunul waqaya ne inda qurra atujadiluna ni yanzu bai ma musu da ni fi wahdaniyati Allah a cikin kadaituwan Allah wa qad hadani ta'ala ilaiha Allah ya shirye ni zuwa gare ta to wala akhafu ma tushrikuna bihi ni ba na jin tsoron abin da kuke shirka da shi min al-asnami na kuma ka an tusibani da su ce wani mummuna abu ya same ni daga gunki li adam qudrat ya don rashin ikon gunki ana shayin da zauna mu illa lakin an yi sha'a rabbi sai dai idan ubangiji na ya so shay'an wani abu ne makaru zai same ni wannan ka amma dai ba gunki ba yusibuni sai ya same ni wa yakun wasi'a rabbi kulli shay'in ubangiji na ya lauci dukkan komai ilmin sani ai wata ilmuhu kulla shay'in ilimin ubangiji ya rawaita dukkan komai afala tatazakkaruna ashe ba za ku tuna hada wannan ba ku tuminuna kuma da gaskiya na Allah wa kai ba ba kuma ashrakun ya rabi tsoron abin da kuka yi shirka billahi da Allah wa hiya ita kuma abin da kuke bauta ma wannan la tadurru wa la tanfa ba ta cuta ba ta amfani wala takhafuna antum min Allah ku ba ku ji tsoron Allah annakum cewa ku a shakarkun kun tara Allah da wani billahi da Allah ta ibada da shi ibada ma lam yunzil bihi sultanan abin da bai saukar da hujja da ibadansa ba hujjatan wa burhanan wa huwa al-qadir Allah nan shine mai iko ala kulli shay'in bisa dukkan komai fa ayyul fariqain ahabbu bil amri in kuntum ta'lamun shin da ni da ku wani yanki ne a ciki wanda ya ce Allah shi ne abin bauta wanda ya shimfiɗa ƙasa da sama wanda ya tafi gumanka wai yana tsoron kar gumankan nan su samu mashi da shari to da ni wannan yanki na wanda na ku wanda ya fi cancanta ya samu aminci a nan mu an kuntu ku in kuntum ta alamu ne in kun san wani na kwane ne wanda ya fi cancanta da yi shi ai wa huwa na hannu mu muka fi cancanta fattabi ku bi shi
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المرسلين
نعم قال تعالى الله تعالى يأتي الذين آمنوا ولن نسك بارك زيادة الله ولن يلبسوا إيمانهم بظلم وتكون إيمانا بظالم شيبا أي شرك شركا كما فسر بذلك في حديث الصحيحين كما أن فسر أجل حديث البخاري ومسلم أولئك وإنسان لهم الأمر أليك لك عذاب آيات فتكرم وهم موتدون وإنسان كسوني ما تشريا وتلك مبتدا ومصدر من حجتنا وإنسان كحجة من التي سج بها إبراهيم وأن إبراهيم يكف حجة على وحدانية الله بسا كدعوان الله على وصول الواجب بسا حكم توراه وما بعدها والخبر آتيناها إبراهيم من باء النبي إبراهيم أشرنا لها حجة من شيء شيء من حجة غريبة على قومه بسم تعالى سنرفع درجات من نشاء muna ɗaukaka darajojin wanda muka so kamar yadda muka ɗaukaka Ibrahim bil ilafati darajati man tasha wa tamimi narfa'u darajatin bil ilmi a cikin ilimi da hikima inna rabbaka hakika ubangijinka hakimun gwani ne bi sunnihi a cikin aikinsa alimun masani bi halqihi da halittarsa ibrahim kenan wa wahamna lahu ishaqa muka bashi da shi ma annabi wa yaquba da yaquba ibn hudansa kullum minhuma kowanne da ishaqa din nan nam da ishaqa din nan na yaqub هدينا من شريك ونوحا النبي نوح ما هدينا من شريك شي قبل أي قبل إبراهيم قبل إبراهيم ومن ذريتنا لك دنيا أي نوح داود وسليمان ابن هودنسا وأيوب النبي أيوب يوسف يعقوب وموسى النبي موسى هارون كذلك كما جزيناهم كمن يندمك من ساكيا نجزي المحسنين من ساكا وما سكوتتا وزكريا da zakariya da yaya ibn hudansa وعيسى ابن مريم لعيسى ابن مريم يفيد أن الذرية تنال أولاد البنت فأنا أنت ومن ذريته sai aka sa zakariya da yahaya shi zakariya da yahaya dangantakansu da annabi ibrahim ta wajen mace ce to sai ce to cewa zakariya da yahaya in kalman zuriya ya gama har 'ya'yan 'ya'ya mata sun shiga cikin zuriya a ce zuriyar ma ne sai dai wajen gado ne ya'yan ya'ya mata ba su cin gado sai larabawa suna ce banu na banu abu na ina wa bana tu na banu hunna abu na wani jari da ba yi ya'yanka ya'yan da kayan ba da ya'yan ya'yanka maza amma ya'yan ya'yan mata ai ya'yan musu gida ne can don ga ya ce gidan kawo ne na to zai yi sun kuma karewa ko kuma kawo yana da namu na wa Ilyas da Ilyas abi Harana dan uwan Haruna abi Musa kullum kowanne minhum daga cikin su minas salihin suna cikin salihan bayan Allah
وإسماعيل واليسع ويوسف ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم
نعم وتبينا ومن آبائهم وكل قوة وإسماعيل إسماعيل لإبراهيم واليساء الله زائدته ويونس ليونس ولوطا لوطا هاران أخي إبراهيم كم كون النبي إبراهيم وكل قوة منهم لكتنس فضلنا من فيه ذات على العالمين مثل ذلك من نبوة النبي ومن آبائهم daga iyayensu wa zuriyatihim da zuriyarsu ya kwane da ƴan uwansu adabun ala kullin wato mun fifita kowanne akan dalibai cikin iyaye da zuriyar da ƴan uwa wa min din nan littafi'i da yace min aba'ihim wa zuriyatihim wa ikhwanihim an kawo min na ba'aliyya ne da an na ba'alahum lam yakul lahu waladun dan sashi mai haihu ba kamar annabi Isa ai bai da da wa ba'alahum kana bi waladihi kafirun an wani kuma a ciki akwai kafiri a cikin ƴaƴan annabawan ba kamar suka na'ana ai kafirai ne da wanda suka zo kafirce to Allah subhanahu ta'ala ya fadlana alal alamin yake min ba duka ba wadansu daga cikin su wa tabainahu min zannahu muka zabe su wa dainahum muka shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa tabaki madaidaici zalika allazi zalika wancanin ka ai dinu allazi hudu ilayhi wanda aka shirye da su zuwa gare shi Allah shiryan Allah ne ya habibi ni man yasha Allah yana shirye da wanda ya so da shi wa hadaina hum ni ba ni daga bayan wala masharaku da sun shirka farzan la adina anhum ma kanu ya'malun da abin da suke aikata su ya bashi ulaika allazina atainahum alkitaba wa danjanan ka sune wanda muka ba su littafi an kawo shi mufradi bi ma'anar kutubi ma'anar littafai dan ya faɗi Musa an ba shi at-taura Dawud an ba shi zabura Isa an ba shi injila da sauran su sai Ibrahim Allah ce waɗannan da muka ambata mun ba su littafai mai ma'anar littafi mai ma'anar littafai wal hukuma da hikima wal nubuwwata da annabi fa in ya kabur ya isu kafir jibiya ai hadi hadi salatu haula ya ahlu makkah idan mutanen maka sun kafirce fakar wakkanna bi haqiqa mun wakkala arsalna laha qauman wadansu marane la yusu biha da kafiri wanda ba za su zamo kafirai ba kuma muhajirun su ne lokacin da annabi yake maka ne ake gaya musu haka Allah ce in sun waɗannan sun mutu ce to akwai waɗansu mutane na nan na jiran ka za su yi maka mara ba za su karɓe ka shine nasar da muhajiri da mutanen maka da wanda suka yi jira da annabi
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل ونزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قرابيس وتبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أولئك الذين هدهم أن هدى الله ودن كانك كوني ودن الله يشري تسوون مك جاي مك يا رسول الله وبهديهم مهتدي kai koyi da shiriyarsu wannan ya ba labarin cewa wannan aya ita ce mafi nuni akan fifikon annabi muhammad akan sauran annabawa da musulmai ga baki ɗaya sai da allah ya gaza mazana su dukkansu kowanne yana da ɗabi'a na godiya to amma kowanne an ba shi ɗabi'a da wanda bai ba a ba wani ba amma duka ɗabi'un aka tara aka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar annabi dawuda da annabi suleiman ma'abuta godiyar allah ne sun tara mulki da annabci suka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala suka zama ahli shiko ayyuba yana cikin ahalin masu hakuri ne Musa yana cikin ahalin mu'jiza bahira Zakariya da Yahaya da Isa ma'abuta gudun duniya ne gaba ɗayan Yusuf ya tara tsakanin hakuri da godiyan Allah a cikin farkonsa ya yi hakuri da jaraban yan uwa har aka sai da shi har aka bin da shi har ya zama bawa daga baya kuma ya zama mai godiyan Allah to da Allah subhanahu wataala ya baka wannan duka sai aka hori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da su baki daya ya zama mai hakuri ya zama mai gudun duniya ya zama mai godiyan Allah ya zama mai juriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukka waɗannan ya tara su shi ke nuni cewa manzana sallallahu alaihi wasallam kowane annabi daga cikin annabawa ya Allah duk ɗabi'un da suke da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tara shi na na bayan na wani kuma wani ba bayan kuma ya wadai bakar wakar na biya na sunna ulai ka ladina da wani bura musulmi min at-tauhid wa sabr nihai sakti iktadih wa qafan wa waslan وفي قراءة هون قراءة لحرف هذا الشافعي توسل اهتدي قل كفدا لأهل مكة كمتان مكة لا أسألكم عليك أجرا ني بعد تنبين كبيان لا دا أكن كاو القرآن لي مكتوئيني إلا قبالش إن ما هو القرآن لذبوا إلا ذكرى سيدي وأديني للعالمين كذلك الإنس والجن متاني لأجنون وما قدر الله حق قدره يقول بس كلمة مع الله حقيقة كلمة ما شبع ما أظلموه حتى عظمته أو قوكم معنى ما عرفوه حق معرفته بس الله يدي كما تأسيشه إذ قالوا يا إن سكشي للنبي النبي صلى الله عليه وسلم وقد خاصموه زي مسمى على أن القرآن ما أنزل الله على بشر من شيء Allah bai saukar da wani abu a kan wani mutum ba wannan kuka ce musu man an zala alkitaba da zai ja a cikin musa su da kansu suke faɗa ga a taura a hannu saboda an zala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana da su waye saukar da ba a saukar mana da komai ba to wai waye saukar da taura waye saukar ma annabi Musa ne Allah ya ji Musa nuran haske wa kudan da shirya linnati ga mutane ta ji aduna ku qara'isa bilyadi wa ta'i ko yaji aduna ku fil mawali salasa kun mai da shi takardu yaktubuna hadi da fatira ma ta ta yanke tubuna ma yuhibuna illa umma abinda suke so su dauko su bayyana ba irin alqur'ani ba alqur'ani kowa yana da shi tun daga bakara har nasa ila so ba haka suka yi sai su rubuta shi a yanke ayar da suke so su yi amfani da shi sai su ɗauko wanda kuma yake na alheri kamar irin su ban annabi Muhammad da yake cikin attaura da linjilan sai su koye shi Allah ya halin su kenan wa yakuna suna koye kasiran yawanci min ma fiha daga abin da yake cikin ta kana aji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamar sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kad ullimtum an sanar da ku ayyuhal yahudu bil qur'ani ma lam ta'lamu abinda ba ku sani ba antum wala aba'ukum ku da iyayen mu da taurati bi bayani man da basa alaikum ai muku bayanin abin da ya rikice muku wa talabtum ka saba bi a cikin sa qulillah Allah ya tambaye su ne wa ya saukar da littafin da yake hannun annabi Musa to ko dai su ce maka Allah ko ba su ce ba kun ce Allah Allah ne saukar da shi illa mai hukudun la jawaba ba wani jawabi ga irin ثم ظل سنا كبصر يا رسول الله في حوله يلعبون سنا وتأتي بوت أمس لمرنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين tambaya wannan ya manta ne da ya sarra a dama ba sai ya tafi ya sarra ana jami'in da aka sai ya bi sallah sai daga baya sai ina to ya fi
wannan la'asar ɗin ba ta yi ba sai ya dawo ya yi azahar ɗin ya sake la'asar ɗin da ya yi
wannan ya yi aure ne mata uku kuma sunan su daya da ya sa ya ce musu saki saki uku sai ya kai wa matan sai ya ba yaro ya ce ya kai wa matan
wanke da shi duka uku
sai ya shi kenan da yaro ya tafi sai ya mika ainihin wanda ya ke
ya ba ainihin wanda yake so ba ai eh ai ya zo ya zo a cikin bikin kamar matanka da rabi karama da rabi babba sai ka zo da kushi ka ce rabi kana nufin babban sai karaman da ce na'am kamin ka ganta sai ka ce na sake ki alhali kana nufin babba a fikihu ba sai suka ce a duk sun sako wancan da niyya wannan da dabar amma ya koma hadisi zai ce inda mana amma da bibi ne inda ba da kullum da ke mana amma a fikihu ne saboda shaddadawa abinda aka ce ke ko da ya bana ya rubuta shiga uku ya ba ɗaya ko wanda yake nijin a kai mata zai ba a kai ba ko ba ya za ka ba ba sai aka ba wanda yake so ya ja ma kai shi fitina in an ce wanda take da ya tafi da hannun daga ita su a makawa na wa ya ba dama ba suka da ya da ba a da su kwai ai da su wancan kuma da su kuma niyya
wannan wannan yana cewa wannan yana cewa ya yi aure ne da shi da matan a watan azumin ramadan amma dukan a watan yin su bai azumi ba waya ya musulunci
an ya hana aure da azumi aure na nan azumi kuma sun yi kabur kabur daga wanda bai azumi ba ba wani lalura ya ki ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar kuma rashin yarda da ɗaya daga cikin rukunan musulunci to kafirci ne saboda haka dole sai sun dawo sun gyara azumin nan na kansu kuma kafara talatin a kowane rana yana da albarwanta sun sha na yau da gangan gobe sun sha to bayan an biya kuma sai an yi kafara shi ba kaga in shi da matarsa su ne kafara ta cinke
waya ta mai azumi yana iya shan mai mai kanshi ko turare ya sa a cikinsa idan ne bai kai makogoron sai gida gida shi shi bai sha ba abinci ba ba komi alhamdulillah Allah ya zama lafiya zama lafiya